sun da sun ci gaba da abin da suke kun ga akwai wannan so daga amma dai alal aƙalli a yi abin da za a iya a yi abin da za a iya muna tudun wada mun taɓa shirya irin wannan an taɓa yi aka shirya musu walima aka ci abinci bayan an gama aka kafa aji shi ma haka aka yi to dai a cikin ajin dama ya kasu gida-gida ne akwai wanda su da sauransu mutanen kirki to su kuma waɗanda suka fara zama mutanen kirkin kirkin su suka rusa ajin sai suka ce ai zaci waye to tun har yau ba su gama waye din ba ina ba ku labarin shekaru ashirin da wani abu da suka wuce Allah ashirin da uku ko ashirin da biyu suka yi watsi duka suka ce za su yi waye tun daga waye din na har yau ba su gama waye ba kuma zun su ba su yi waye din ba to yana da tasiri wannan saboda ka a yi abin da za a iya yi daidai gudu a ɗauke su a matsayin marasa lafiya har yanzu ni ga sanan da yawan su wasu su muka ba kai sallah ba wani shi wallahi malam nayi shi ai na kai sallah shi wallahi malam dai baka ganni bane ko jiya sai ina jin wai maka wani ya kila muna tare da shi na ce mu ba kai sallah ba kai ne ko na ce mai ba kai sallah bai ce wallahi malam nayi na ce na ce ai na kai sallah wallahi a masallaci malam dai baka ganni bane na ce to shi ke ko bai yi ba wallahi bai yi ba to haka za ka yi ta ganin su da yawan su haka za a yi ta yi ta haƙuri da su in ka zo cewa ka musu sallama wata ranar kana da ɗan abu ka siya ka je ka rarraba musu yana da tasiri ko ka ba su kuɗi.
sai wannan kaman ana roƙon shi ma jawo hankali ne yawancin ɗalibai yanzu sun fi son aka da majalis irin wannan a zuwa a yi daura amma asalin karatu da ake yau da gobe ba su son yawan halarta
bayan wannan dama a farko sai da ne bayani na ce duk wanda ka daura daura daurewa ake yi malamin da ya daura daurewa yake a yi kai kuma da ba ka karatu ka zo daura to dauratul miyahi take zaman maka kaga dauratul miyahi ai da damuwa saboda ka a koma a rika yin karatun gaske shine كل أبن من, من أراد أن يترك صناعتنا هذه ساعة فليتركها الساعة haka suka ce wanda yake jin zai bar wannan sana'ar tamu ta awa daya to ya bata duka kawai ya je ya kama wani abu ya je wani abu ba karatu ba karatu kullun ake yin shi to da kamu yi wannan kada a fannonin ilimi kullum mutum ya rika kansa hisabi littafi guda nawa ne nake da zan bigi kirji in ce tsakanina da Allah na karanta su a gaban malami kowane fanni mutum ya masa ya makan shi adalci a wannan wa fanni kaza fiqhu littafi ne na sauki a gaban malami kaza usulul fiqh musalul hadith aqida kaza guda nawa ka sauki a gaban malami kai at-talaqqi shafahi malami ka ja ya fassara maka ya gyara maka kurakurai wannan ba karamin abu bane shi yasa in Allah ba sake bada wata dama to za a kalli wani littafin ne kai tsaye da zai zama sautul lazi'un zama tsumagiya mai zafi ga ɗalibai sai a zo a karanta ba kawai ta nishaɗi ba wadda za mu zo muna kuka kowa ya kama kan shi wa'azi ba ka gane me muke ciki shi yasa sau tari wani zubin za ku ga nakan yi istitradi sai in nuna mana tarihin magabatan mun aka samu wani malami sai ga na jabirci sai na ɗan yi magana kan shi kaɗan saboda rayuwarsu da irin tamu ba iri ɗaya ba ce mun yi nisa mu saboda duk Allah mu dage addinin nan amana ne kuma ba waɗanda za su rike shi in ba mu ba kuna kallon yadda addini bai da tagomashi ba ma a ƙasar mu ba kawai a duniya ga baki da so daga karatun addini kan mu bari ya zama wuta bakin wuta ya mutu a bata ya mutu a baki hannun mu mu ƙara dagewa mazan mu da matan mu ne abin da za mu yi mata ana da bukata muna fata a cikin burin mu duk waɗanda suke karantar da maza mata maza su daina karantar da su a ban musu kayan su karantar da kansu da kansu sau da kaga akwai bukatar su sake zagewa ce muna fatan yanzu nan gaba a ce duk wani namiji ya daina karantar da mata su je can yanzu wannan karatun nan gaba sai dai wata daga cikin su wata shaihatu ita za ta zo ta shirya musu daurar su su zaɓi wajen da suke so can su je su ba zai sun zo nan wajen mu ba haka muke fata muna fatan Allah ya cika mana wannan burin namu kafin mu mutu in kuma ba mu gan shi ba to mun dai sa dan ba to zo da aka da mata da maza duka a dagi ayi in kana da mata tana zuwa makaranta kai baka zuwa ka shiga uku wata rana wallahi za ka zo kai atishawa ta maka hamda ta ji baka hamdala ba ta ta ce maka ta ce maka yarhamukallah baka san abin da ka ce jama'atin nasr al-islam so da ka duka a dagi ni abu ne babba a gaban mu aiki ne ja yadda addini yake ja baya bai da ta goma shi a cikin zukatan mutane to tsakani da Allah mu da muka dauke shi cewa mu mun fahimci zami to mu tsaya mu bashi hakkinsa duk abin da ake yi na cimma buri a cikin addinin nan na karatunsa to mu tsaya mai da gaske amana ne kuma mun dauka Allah ya ba mu ikon saukewa
Assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya kuma tsare ku ce to Allah malam na za a samu wakokin Hausa da ake rero mana masu hikima da rubi
ai mawakan Hausan mu muna da su da yawa kuma ana an rubuta littafan su da wasu zaka ga ma littafan ajami ne amma yanzu an buga su da Hausa boko Malakilu Aliyu Malakilu Aliyu yana da yana da yana da littafinsa aqiliya fasaha aqiliya diwanin sa kenan sannan kuma wasu mutanen Kano sun masa wani aiki suka tattara wasu waƙoƙin sa shi zaka busa shi zaka busa littafi na waƙoƙin Malam Aqilu Aliyu sannan ga waƙoƙin Malam Mu'azu Hadeja su ma an buga su ga Malam Yusuf Kantu ga Malam wannan malai aliyu na menki infirajinsa har guda biyar duk kuma bugaggu ne suna nan mutum ya shiga kasuwa ya je ya nema shagunan da ake sai da duk zai samu waɗannan waƙoƙin su malam mahmud sa'adu zungur shi ma an tattara waƙoƙin sa ina jin wajen kasidu ko shida ne ko bakwai ne akwai akwai aqida akwai littawa kasidar sa kai arewa mulukiya ko jumhuriya ita ce waƙarsa da tafi shahara akwai waƙarsa kan bid'a ita ce ma farko kan bid'a akwai waƙarsa ta maraba da soja da makamantansu duk waɗannan mawaƙanmu ne da aka rufe waƙoƙinsu sai mai nazarin hausa kawai yake a mu zama muna sha'awa adabi a ciki akwai tarbiyya sosai waɗannan waƙoƙin kuma suna tuna maka kuma su koya maka hausa to me kamanta riba nawa ka samu to su ne waɗannan aka je kasuwa duk za a same su ga su nan na
wannan shi ne ya kawo ƙarshen matakin tambayoyi da aka hancince sauran insha Allah ta'ala samu rubuta malam an samu dama za a amsa wanda suka gani shi ke kamar yadda na faɗa lokaci ba zai ba mu dama a ce ɗalibai dukkaninsu zo su gabatar da musulmi da suka rubuta ba sai dai za mu buɗe dama ta whatsapp group wanda ya rubuta ya rera so samu ne mai hada da fassara da da fa'idantar sai dai a madadin dukkanin ɗalibai akwai yan uwanmu ɗalibai waɗanda ba ma a nan ƙasar suke ba wasu yan markasa su ba yan nan ba wasu suna wani wasu suna jiyar wasu suna indiya suna malaysia duk muna samun sakon yabo da godiya ga malam a wannan gudunmuwa da ke ba mu haka na cikin ƙasa jihohi da dama to a cikinsa akwai wani malam abu muhammad albarisi mansur idris adam daga bauchi shi ya ce ma wannan duk baitocin da ake kullum yana haddace abubuwan da ake mana na bibiya yana mararin kasancewarsa tare da mu kuma ya rubuta su baitota ya roƙa a baiwa malam a karanta ma ɗalibai daga baya ma ya rera saboda haka a madadin an gwada ɗalibai tun da mun shi uku ne gaba ɗaya za a kule sai mu saurara mu gani shi ke na sai mu kammala
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Malam Yusuf. Kasidu tana cewa kasamna ku alaina bi bauchi wa sannaka wa in saddana qadarun radina wa la zaka ta'alu li anzurakum bahar min kana rasuli huwa al-khabru bil ilmi
بالسهل نبشر لنا بشر بشير والشمس لنا طلبة العلم ننادي بلا همس وكم نستفيد وكم وكم كم وكم وكم لكل الجهات له قدم يا له نعم إذا كان في من يكن فائد القلب غني له ثروة غنى ليس للمال أما كابن تيمية وجاء ليس في القبر فقضاه شيخ بشير وفي الجنة الفخر ألا أيها الطالب إذا كنت في يدي لك الشرف لا تذهل تفارق بمجره بأن كنت مستأجر قصرت القصيدة نفاه تطيبه وإسقاط الوافي كتبه محمد المعصر إدريس آدم أبو محمد البارسي وشيخ شكرا
saka da alkhairi dan uwa abu muhammad albahisi mansur idris adam bauchi a madadin dalibai muna godiya da wannan halarci da ke mana muna ƙara gode ma Allah subhanahu wataala da ya ba mu damar ganin ƙarshen wannan zama muna fata Allah ya ƙara mana kyautar wani lokaci nan gaba a sake haduwa ba za mu manta ba kamar yadda aka wakilce mu miƙa godiya mu zuwa ga malam da ya ara mana lokacinsa da dama da ilimi da rubutu duk dan ya fa'idantar da mu Allah ya sa wannan a mizani cikin waɗanda ba za mu manta da su ba akwai ɗan uwa malam magaji isa qs ɗan uwa ɗalibi muna tare da shi tsawon shekara tun wancan daurar ya cancina mana cewa ya kamata a ƙara akadawa sau daga wannan alkhairin wannan zama yana komawa zuwa gare shi kuma dan uwa malam yusuf lawal yusuf allah ya saka musu alkhairi kuma ya ɗauki nauyin mutane goma domin su samu damar musharaka a wannan majalisi Allah ya karo mana irinsu sannan muna ƙara mika godiya zuwa ga ɗan uwa malam Abdulrazzaq malam Ismail wato sakatare na ma'ahad ulumidin islami wanda su na malam Iyas mai halluru wanda su ne suka yi hidimar wato gyara mana wannan rubutu ya zamanto littafi Allah ya saka musu da alkhairi akwai malam Nasiru ladanin wannan masallaci wanda shine ya ba mu cikakkiyar dama bayan an bi matakan da ake bi na neman izini muka gudanar da wannan daura a wannan guri shi ma muna masa godiya da fatan Allah ya saka masa da alkhairi sauran yan uwa da suka taya shi kamar malam Aminu dan agaji malam Ubali jadduna Usman su ma da Allah saka masa alkhairi dan uwa majabaki malam Abdulmuti Allah saka masa alkhairi da dukkanin sauran dalibai da suka samu damar halarta da waɗanda suke nesa ba samu damar halarta ba amma dukkanin sun tarayya da mu wajen karuwa da abin da aka gudanar Allah ya saka mu kawai alkhairi sun yi wani shi zanen ayyukanmu jawo hankali da aka mana game da ci gaba da daukan ilimi da kuma kokarin aiki da shi Allah ya ba mu ikon haka sanya mu cikin bayan shi da ya zaba zai kare shi daga aikata manya-manyan sako da kanana masu yawan tuba gare shi nan kenan wannan shine zaman mu na karshe mu da kara wata haduwa sai wani lokaci kila bayan sallah da izinin Allah ta'ala ba za a kai shekara ba za a kara a karin majalisi muna fatan ya zanta ko da su ne a rika ya shekara wadan uwa ɗalibai wanda suka bi ka'idar ta rijista mun gode su ma wanda bai bi ka'idoji ba an yafi amma kar ta kara sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك duk wanda